بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba tara ga wannan wata mai albarka watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1442 da muke ci gaba a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya daidai ayata goma a wannan sura suratu fatir yau za mu tashi ayata goma sha ɗaya daidai mai Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاد ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah madaukakin sarki yace wallahu khalaqakum min turab Allah shine wanda ya halicce ku min turabin daga turbaya ita ce ƙasa ana nihin annabi Adam alaihi salatu wassalam dan shine farko daga cikin wanda Allah ya halitta da ƙasa thumma min nutfatin sannan ya halicci zurriyarsa da ƴaƴansa da jikokinsa min nutfatin daga dugon maniyi thumma ja'alakum azwajan sannan Allah ya sanya ku kuka kasance azwajan dangi guda biyu mazaje da mata ko azwajan sai Allah ya sanya ku ku dinga yin aure tsakankanin ku mazajen ku su auri matayen ku matayen ku su auri mazajen ku wa ma tahmilu min untha da dai wata mace bata taba ɗaukar ciki ba wala tadau koko ta aifi abin da ke cikin cikinta illa bi ilmihi sai da ilimin Allah maɗaukakin sarki wa ma yu'ammaru min mu'ammarin babu wani da za a masa kwanakai masu tsawo a rayuwa wala yunqasu min umrihi ko wanda za a yi ma ko wanda za a yi ma karamcin kwanakai a rayuwa illa fi kitabin sai dai face wannan abun gaba ɗaya na rubuce a cikin littafi shine Allahul Mahfuz inna zalika ala Allah yasir lalle hakan a wurin Allah abu ne mai sauki imana Allah madaukakin sarki shine ya halicci babanmu gaba ɗaya shine annabi Adama da ƙasa shi yasa annabi ke cewa kullukum li adam wa adamu min turab dukkan ku ƴaƴa ne ga annabi adam shi kuma annabi adam Allah ya halicce shi ne daga ƙasa sauran zurriya shi sai Allah ya halicce su da ɗigon mani ta hanya haɗa ruwan namiji da ruwan mace sai a fitar da ɗa a sakamakon haɗuwar ruwan mace da kuma ruwan ɗa namiji sannan Allah ya sanya ku dukan ku kasance jinsi biyu jinsin mata da jinsin mazaji kuma Allah ya kaddara aure tsakankanu Allah ya ce babu wata mace da za ta ɗauki juna biyu ciki daga cikin jinsin mata ko kuma ta haifi abin da ta ɗauka da ke cikin cikinta illa bi ilmihi sai ilimin Allah ya riga yi wannan wadda za ta ɗauka ciki ko kuma ta haifi abin da ke cikin cikinta babu wani wanda za a haifa a doron ƙasa sai ilimin Allah ya riga ya gabaci kafin a haife shi wa ma yu'ammaru min mu'ammar haka mutanen da Allah ya yi matsawar rayuwa a zamani irin masu yin shekara 60-70 wasu har sama da hakan ma wasu sukan kai ɗari har da ɗuriya a kai Allah ya riga ya kaddara musu wannan shekarun bisa ga ilimin shi da ya gabata haka wanda za su zo su yi karamcin kwanakai a rayuwa wani bai wuce wata ba ko kwana arba'in ko shekara ko abin da bai kai haka ba su ma Allah ya riga ya gabatar da hakan ƙarƙashin ilimin shi ne duk abin da ke faruwa yana nan rubuce a cikin Allahul Mahfuz kuma yin haka a wurin Allah abu ne mai saukin gaske Allah ce wa ma yastawil bahran da dai waɗannan kogin guda biyu ko waɗannan tekunan guda biyu ba za su taɓa zamantowa daidai ba hadha azbun furatun wannan gudan daga cikin tekunan guda biyu ruwan shi masu daɗi ne sa'igun sharabuhu suna da daɗin sha ta yadda za su iya ɗauke maka abin da kake fama da shi na kishirwa wa hadha milhun ujaj wannan ɓangaren na tekun guda shi kuma milhun cike da gishiri yake ujajun baya da daɗin ɗanɗano ta yadda koda za ka sha shi ba zai iya ɗauke maka kishirwa ba kullum ta'kuluna lahman wa min kullin ko wa min kullin ta'kuluna lahman tariyan daga dukkan tekunan guda biyu Allah ya ce kuna cin nama tariyan sabon nama wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha sannan kuna fitar da ababan kawa ababan ado da kuke sanyawa a jikinku bi ma'ana wanda kuke sanyawa a matayenku kuke horima matayenku yayin da kuka samu su a cikin teku na abin da ya shafi zinariya ko kuma lu'lu'i da abin da ke kama da su wa tara alfulka fihi mawakhira Allah ce kuma zaka ga alfulka jiragen ruwa bi ma'ana manya manyan batina a cikin teku mawakhira suna keta shi suna zuwa inda suka so a cikin shi litabtahu min fadlihi kuna yin haka ne a cikin manya manyan bato ko ko kuma jirgin ruwa domin ku nema daga falalar ubangiji wa la'allakum tashkurun ko cewa za ku gode ma ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya gare ku saboda masu yawo a cikin teku za su je duk inda suke so saboda kulla harkar kasuwanci wasu su je su ɗauko kaya daga kaza wasu su kai wasu su yi kaza da kaza cikin jirgin ruwa wannan ni'ima ce da Allah ya muku subhanahu wa ta'ala Allah ya ce yulijul layla fin nahar Allah shi ke shigar da dare a cikin yini wa yulijun nahara fil layl sannan ya shigar da yini a cikin dare wa sakhara ash-shamsa wal qamar shi ya fore muku rana shi ya fore muku wata kullun yajri li ajrin musamma kowane ɗaya daga cikinsu rana da wata yana gudu zuwa ga ajali sananne shine ajalar tashin alkiyama zalikumullahu rabbukum wannan ababen da aka ambato muku gaba ɗaya mai yin su shine allanku ubangijinku lahu mulku lahul mulk shi ke da mulkin komi da komi wallazina tad'una min dunihi duk wani wanda kuke kira koma bayan shi ma yamlikuna min qatmir ba sa mallakar daidai da alkatmir wanda alkatmir malamai suka ce shine irin yanan nan da take kewayo dan da binu yayin da aka bare shi Allah yana so ya nuna cika izza shi da buwaye shi yana so ya nuna cewa komai mallaka shi ne baya da abokin tarayya cikin mallakar daidai da misali zarratin duk wani wanda kuke kura kuma bayan Allah kuke bautar shi to bai iya mallakar katmir ba kaga ko wanda bai iya mallakar katmir ba ba zai iya biya maka wata bukata ka wadda wadda ta yi girman katmir ina fata mun gane shi yasa Allah ya ce wanda kuke kira kuna bautar su kuma bayan Allah ba su mallaka ko daidai da wannan yanar da ta zagaye kashin da biyu da ake ce mata katmir in tad'uhum Allah ce da za ku kira su da biyan bukatunku la yasma'u du'a'akum ba za su ji kiran da kuke yi musu ba walau sami'u kaddara ma sun ji mastajabu lakum ba za su iya karba muku bukatun da kuke nema wurin su ba wa yawmal qiyamati kuma ranar tashin alqiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce su butulci abinda kuke na shirka da su wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari gamsashe game da halayen wanda ake kira kuma bayan Allah da wanda suke kiransu kama alkhabiru shine Allah wanda ya kware wurin sanin komai da komai wannan ayoyin gaba daya suna bayyana tauhidin Allah da kadaita shi da bauta subhanahu wataala duk wani wanda ba shi ba wanda baya mallaka komai da komai a cikin sararin sammai ko kasai bai cancanci a mishi bauta ba ko shi wane ne ina fatan mun gane sannan duk wanda zaka kira daga cikin wanda suka mutu ko ma wane ne wanda wanda zaka kira mala'ika ne daga cikin mala'iku annabawa ne daga cikin annabi ne daga cikin annabawan da suka riga suka mutu ko wani waliyi daga cikin waliyai in ka kira su Allah ya ce ba sa jin kiranka bai mana wanda kuke kaddara cewa waliyai ne shehunnanku ne za su iya cecenku za su iya muku maganin wasu al'amuran da kuke fama da su da za ku zo ku yi ƙugi ku kira su a inda suke a mace ba sa jin kiran da kuke musu Allah ce kai bari ma suna ji a ce ma idan kuka yi magana sun ji su san me kuke faɗa yayin da suke a mace ba za su yi amfana muku komi ba ba za su karɓa muku bukata ku da kuke nema a wurinsu ba sannan gobe kiyama za ku yi baran-baran da su duk wanda ke kiran wani kuma bayan Allah da bukatar da babu wanda ya iya biyan ta sai Allah to gobe alkiyama za su yi baran-baran shi da shi idan ya ce shi yake roƙo zai ce a'a ba shi yake roƙo ba ya kore abin nan da yake da shi na shirka da Allah madaukakin sarki shine Allah ce wala yunabbi'u ka mithlu khabir babu wanda zai baka labari kama al khabir shine Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما, وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير نعم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير sannan Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane antumul fuqara'u ila Allah lalle ku mabukate mabukata ne gaba ɗaya ila Allah zuwa ga Allah madaukakin sarki wallahu huwal ghaniyul hamid lalle Allah shine al cikakken mawadaci alhamidu abin godiya in ya sha'a yuzhibukum in ya ga dama zai iya tafiyar da ku ta hanya halakar da ku wa ya'ti bi khalqin jadid yazo da halittu sabi wanda ba ku ba wa ma dhalika ala Allah bi aziz kuma yin hakan ba wani abu ne ba wanda zai gagari Allah madaukakin sarki wala taziru waziratun wizra ukhra babu wata rai da za ta ɗauki yaunin laifin wata rai gobe kiyama wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu shay'un walau kana za qurba qurba da za a kire wata rai mai yaunin wani laifi akan ta ɗauki yaunin wani laifin wata ran ba za ta iya ɗauka shi ba walau kana za qurba ko da ku wanda aka so ya ɗauki laifin wani na yauni gobe kiyama makusancin shi ne irin wanshi ko kanan shi ko mahaifin shi ko ɗan shi ba wani wanda zai yarda ya ɗauki yaunin aikin wani gobe kiyama innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib ko ka sani kai yama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana gargadi ne dangane da mutanen da suke jin tsoron ubangijinsu bilghaibi a fakaice kenan annabi amfanin kiranka kiranka yakan yi amfani ne game da mutanen da suke jin tsoron ubangijinsu a fakaice wa aqamus sala kuma suka tsaye da sallah wa atuz zaka kuma wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa man tazakka duk wanda ya kyautata ko ya tsarkake kanshi daga barin kafirci da shirka da saba mu ubangiji fa inna ma yatazakka li nafsihi to hakikan yana tsarkake kanshi ne dan kanshi amfanin tsarkin zai tabbata a gare shi wa ila Allahi al-masir lalle zuwa ga Allah madaukakin sarki ne makomako gaba daya wa ma yastawi al-a'ma wal basir da dai makahu ba zai yi daidai da mai gani ba wala dhulumatu wan nur wala nur haka duhu ba zai taba zamantowa daidai da haske ba wala dhillu wala harur haka inuwa mai sanyi ba za ta yi kama da iska mai zafi ba wala yastawi al-ahya'u wala al-amwat da ɗaya rayayyu ba za su yi daidai da matattu ba inna allaha yusmi'u man yasha lalle Allah shi ke ji yadda wanda ya so daga cikin bayan shi ji na basira da zai shurara ya yarda ya imani da abin da ya ji wa ma anta bi musmi'in man fil qubur lalle kai annabi ba za ka iya ji yadda wanda ke cikin kabarin shi ba ko wanda suke cikin makwantansu yana Allah shi ke shiryar da wanda ya so idan ya ji wahayi ya yi imani da shi ya yarda ya bi kai kuma annabi ba za ka shirar da wanda kaga dama ba ba za ka ijiyar da su ba irin ji na yarda su yi imani saboda ba ka iya ka jiyar da wanda ke cikin kabari ya mutu wannan aya dalili ne malamai suka ce da ke nuna cewa lalle wanda ke cikin kabari baya jin abin da ake faɗa ina fatan mun gane da ka kire shi bai san kana yin magana a kan shi in anta illa nadhir kai annabi ba kowa bane ba, ba illa nadhirun sai mai gargadi game da duk wanda suka kangare mana da gidan wuta inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira lalle mu muka aiko ka bil haqqi da gaskiya bashiran ka kasance mai yin albushir wanda suka yi imani da ni da gidan aljanna wa nadhiran kuma ka kasance mai gargadi ga wanda suka kangare mana da gidan wuta wa in min ummatin illa khala fiha nadhir kuma babu wata al'umma da ta gabata face sai annabi ko manzo ya zo a cikinsu wa in yi kazzibuka idan suka karyata ka game da abin da ka zo da shi suka sun imani da shi faƙad kazzaba alladhina min qablihim haƙiƙan wanda suka gabace su su ma haka suka karyata annabawansu da manzansu ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannunsu sun zo musu bil bayyinati da mu'jiza balinat jam'i ne na albayyina wanda albayyina ana nihin anan mu'jizoji da Allah ya ba su dan a gaskata cewa su annabawa ne irin abin da Allah yake ba annabawa na mu'jiza domin su yarda da al'umma su cewa su annabawa ne aikaku ne da wurin Allah wa bizubur sannan Allah ya ba su littafai wa bil kitabil munir kuma Allah ya ba su littafi mai haske wanda ke ɗauke da shari'a thumma akhadtu alladhina kafaru sannan Allah ya ce na kama waɗanda suka kafirce fa kaifa kana nakir yaya kamu na ko kuma yaya inkari na ya kasance a gare su sai Allah ya ce alam tara anna Allah anzala min as-samaa'i ma'an fa akhrajna bihi thamarat مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور Allah ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'a shin baka sani ba ko baka da masaniya ko baka ganin cewa lalle Allah shine ke sabkar da ruwa daga sama fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha maka fitar a sanadiyar sabkar da wannan ruwan thamarat ayan marmari ko ababen gona da za a samu na amfanin gona mukhtalifan alwanuhu wanda launukansu ya sha bamban da juna wa minal jibali haka daga cikin duwatsu ma judadun Allah ya cire muku hanyar da za ku yi yawo a cikinta bidun haka su ma duwatsu za ka samu wani fari ne wa humurun wasu kuma za ka samu jajaye ne mukhtalifun alwanuha su ma laununukansu sun sha bamban wa garabi busud sannan da dogayen duwatsu manya-manya wanda yake bakake ne wa minan nasi haka ma mutane waddawabi da sauran dabbobi wal an'ami da dabbobin da akan yi amfani da su na gida yau da gobe mukhtalifun alwanuhu kadhalik su ma laununnukan su sun caccanza kamar yadda laununnukan abinda kuke nomowa ya caccanza innama yakhsha Allah min ibadihi alulama ku sani kadai masu jin tsoron Allah daga cikin bayan shi su ne al'ulama malamai inna Allah azizun ghafur lalle Allah azizun mabuwayin sarki ne ghafurun mai yin gafara a cikin wannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki yana so ya nuna irin baiwar da ya yi a gare ku ta hanyar fore muku ababen marmari wanda launin su kala-kala ne za ka samu wani daga cikin ababen marimari ko ya kasance ja wani tsanwa wani masara wani kore wani fari wani ma daga cikinsu baki tare da cewa gaba ɗayansu akan shayar da su da kalar ruwa guda ɗaya kuma ɗanɗanansu ya sha bamban ka samu wani zaƙi gare shi ka samu wani kuma tsami gare shi ka samu wani yana da wani ɗanɗanan da sauran ba su da shi duk da kuma da ruwa guda ne ake shayar da su haka Allah ya fore muku duwatsu ya nuna cikakken kudurar shi a cikin duwatsu wasu duwatsun za ka samu su ma farare ne wasu baƙaƙe wasu jajaye wasu wani kala daban wanda kamar idanu ku ke gani sannan kuma kuma mutane haka Allah ya ku kala kala daga cikin ku akwai fari akwai baki akwai ja akwai wanda ke tsaka tsakiya sannan dabbobin kuma haka launukan su sun sha bamban wannan cikak kudurar Allah ce da kuma ikon shi maɗaukakin sarki sannan Allah ya bayyana daga cikin bayan shi masu jin tsoron shi da nutsuwa wurin tsoron shi su ne malamai malaman da suka karanci alkur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sannan suna aiki da abin da sunna da qur'ani suka koyar to su ne masu jin tsoron Allah daga cikin bayan shi innal ladina yatluna kitaballah lalle waɗannan da suke yawan karanta littafin Allah shine alkur'ani mai girma wa aqamus salata sannan suka tsaye suka tsaida sallah ta hanyar yinta da sharadanta yinta a cikin masallaci tare da jama'a wa anfaqu mimma razaqnahum sannan suka ciyar daga abinda muka ba su na arziki sirran a fakaice ba tare da kowa ya gani ba wa alaniyatan wani lokacin kuma a bayyana gaban idan kowa yarjuna tijaratan lan tabur suna son su samu kasuwancin da babu tabewa ko kariya a cikin shi shine rabu da kuma kaso wanda suke nema a wurin Allah madaukakin sarki li yuwaffiyahum ujurahum li yuwaffiyahum ujurahum liwafiyahum ujurahum yana da alaka da lan tabur suna neman kasuwancin da babu kariya a ciki dan Allah ya cika musu ladan da suke nema ko ya zamanto sun aikata haka ne na aikin alkhairi tun daga karatun alkur'ani mai girma da suke yawan yi dare da rana safiya da marice da yawan tsaye da sallah da suke yi da yawan sadaka da suke a bayyana da ɓoye sun yi haka ne don Allah ya cika musu ladan su gobe kiyama wa yazidahum min fadlihi kuma ya dada musu daga falalashi innahu lalle Allah ghafurun mai yawan gafara ne ga halittun shi shakurun kuma mai gaman makyauta ne a gare su sai Allah ya ce والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير na'am وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وقالوا alhamdulillah وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور na'am الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور Allah ce wallazi auhaina ilayka min alkitabi huwa alhaq lalle wallazi auhaina ilayka min alkitab wannan abin da muka yi maka wahayi zuwa wanda wannan abin da muka yi wahayin shi zuwa gare ka min alkitab na daga littafi huwa alhaq gaskiya ne musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya gabace shi inna allaha bi ibadihi la khabirun basir lalle Allah game da bayan shi la khabirun qurarre ne basirun kuma mai gani ne game da abin da suke aikatawa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا sannan muka gadar da littafin nan da muka zaɓe shi min ibadina akan bayin nan namu wannan littafin shine alqur'ani mai girma wanda Allah ya zaɓe shi akan sauran littattafai gaba ɗaya sannan Allah ya sa al'umma annabi su gashi wannan littafin saboda Allah ya zaɓi al'umma annabi akan dukkanin al'ummomin da suka gabata shi yasa Allah ya ce kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas faminhum zalimun li nafsihi daga cikin wannan al'ummar ta annabi zalimun li nafsihi akwai wanda ya zalunci kansa wa minhum muqtasidun daga cikin su akwai wanda ya takaita shi bai aikata aiki mai yawa ba na alkhairi kuma bai yi sharri mai yawa ba kusan aikin shi na alkhairi da sharri sun kusa zamantowa daya wa minhum sabiqun bil khairat daga cikinsu akwai wanda yake rigangantu wurin aikata aikin alkhairi bi iznillahi da izinin Allah madaukakin sarki zalika huwal fadlul kabir lalle yin hakan shine sauri da gaggawa wurin aikata alkhairi ba a samun ka wurin aikata sabo ko abin da yake bai kamata ba jannatu adnin aljanna ta adnin dimantacciya aljanna kenan yadkhulunaha za su shige ta gaba daya malamai suka ce waɗannan tawaga guda uku na al'umma annabi na farko wanda ya zalimci kanshi shine mutumin da ke aikata kaba'ira amma baya shirka da Allah madaukakin sarki zaka same shi yana zina zaka same shi yana shan giya zaka same shi yana aikata duk wani abin da kabira ce amma baya yin shirka ko kafirci da Allah madaukakin sarki na biyu daga cikin al'umma annabi wanda su ko inan sun yi suna yin alkhairi kuma suna yin sharri suna da kaso mai yawa na alkhairi suna da kaso mai yawa na sharri kaso na uku daga cikin al'umma annabi mutanen da mafi yawan ayyukansu alkhairi ne kullun gaugawa suke suna rage-rage wurin su ga sun yi aikin da zai sa su samu kusanci a wurin Allah dukan su gaba daya sai Allah ya ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna madimanciya gaba ɗaya za su shige ta malamai suka ce dukansu za su shiga aljanna masu aikata laifin da bai kai shirka ba da mutanen da laifinsu da alkhairinsu kowane ɗaya daga cikinsu yana da yawa da mutanen da mafi yawan aikinsu alkhairi ne sai dai a cikin gidan aljannan kowa gwalgwadon aikin shi za a kai shi a mushi matsayi min asabar na daga awarwar da za su sa a hannayensu min da abu wanda aka yi da zinariya wa lura da wanda aka yi shi da lura wa liwasu fiha alif tubabu da ya kalli da za su sa cikin jana tubabu ne wanda aka yi shi da zina a cikin kwakwaro alhamdulillah za ka kasance gaba ɗaya su godiya za ta bada Allah shi kadai
zahaba annal hazan allan da ya tafiye mana da bakin ciki da damuwa irin bakin ciki da damuwa na yau gobe kiyama da irin bakin ciki da damuwa da muka yi fama da su a duniya inna rabbana lalle ubangijinmu laghafurun mai yawan gafara ne shakurun mai gamagma kyauta ce ga bayan shi allazi ahallana daral muqadaran muqamati min fadlihi allan da ya saukar da mu gida na tabbata gidan dan an shige shi ba a fita min fadlihi daga falallarsa la ya masuna fiha nasabun gidan da da ɗaya gajiya ba za ta taɓa shafan mu ba wala ya masuna fiha lugo kuma ba za mu taɓa samun gajiyawa ba ko kuma ba za mu taɓa samun yake cewa wahala ba bayan min shige shi والذين كفروا سوكم وند سكا كافر ما الله لهم نار جهنم سنا دوت جهنم لا يقضى عليهم فيها فيموتوا بزعي حكم متوا اغريس وبليس مت سفوتا ولا يخفف عنهم من عذابها كم بزع سسوقا مس عذاب وت جهنم كذلك نجزي كل كفور haka mukan saka yama dukkan wanda ke kafirce ma Allah wahum yastarihuna fiha su kafirai yastarihuna suna neman dauki suna neman agaji fiha a cikin wutar jahannama suna masu daga sautin su sama suna masu kira suna yekuwa suna cewa akhrijna ya ubangiji fitar da mu daga cikin wannan wutar da muke cike Allah fitar da mu daga wannan azaba na'mal salihan idan muka fita za mu aikata aiki na gari za mu yi imani da kai mu zo muna yin sallah zakka da azumi da duk abin da ka wajabta mana ghairal ladhi kunna na'mal sabanin abin da muka kasance a da muna aikatawa awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar amsar da Allah zai ba su shine Allah zai ce da su shin wai ba mu ba ku rayuwa ba mai tsawo irin rayuwar da in an baka ita ya kamata ka yi tuntuni ka ɗauki wa'azi ka san abin da kake yi a rayuwa waje akumun nazir bayan haka annabi ko manzo bai je wurin kuma yana mai muku gargaɗi fazuku don haka ku ɗanɗani wannan narkon na azaba fama lizzalimi na min nasir azzalimai ko kafarai a yau ba su da wani wanda zai taimake su ya hana a musu azabar wuta inna allaha lalle Allah madaukakin sarki alimu ghaibis samawati wal ard shine masanin gaibin sammai gaba daya kuma shine masanin gaibin kasai gaba daya innahu alimun bi dhati sudur lalle Allah sananne ne ko ko lalle Allah yana da cikakken ilimi bi dhati sudur dangane da abin da zukatan ku suke tattaunawa ko kuma dangane da abin da kuke boyewa a cikin zukatan ina ganin ya kamata mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure ko abinda ke kama da haka Allah ya yafe mana gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullah